الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine addarsul rabi a wannan zagaye kuma shine darasi na goma sha sha uku ko? shine darasi na goma sha uku a cikin littafin alfiyatu tauhid ta shaikhu walidu bin rashid al-sa'idan hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu a wannan rana ta lahadi wanda yau biyu ga watan rabi'in sani hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya dace da bakwai ga watan sha ɗaya shekara ta 2021 za mu tashi a baiti na 287 an gaurin ko? to a shaiku ya ce لا تتبعن هديت أي جنازة بالنار أو بالصوت أو بالنياحة إياك والصدقات عند قبورهم ليست لها في الدين أي مزية لا تعتقد أن الدعاء بفناء بفنائها عند القبور مفضل في الشرعة بل ذاك من تلبيس إبليس الذي هو بدعة في قول أهل السنة مالك لا تتبعن أي جنازة kada ka raki gawa ko wace iri ce hudita Allah ya sa a shirye ka bin nari karka bibiye ta da wuta aw bi sauti ko da wani sauti na hargowa ko na ƙararrawa ko wani abu aw bi ya hatin ko da nishi na kuka domin duk wannan a'mal ne na jahiliya in wani babban mutum ya mutu sai kaga an an an kunna wuta ta yula ana rakiyar gawan har zuwa makabarta to wannan annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisai sahihai ya haramta wannan saboda haka ba daidai ba daidai bane a yi haka saboda duk dai wasa'ilu ne da ke bayuwa zuwa ga shirka to asali kuma duk abin da yake wasila ne zuwa ga shirka ana ƙoƙarin a rufe shi saboda haka kunna wuta a riki gawa da shi bai cikin sunnar manzon Allah hakanan ana tafiya ana wani sauti na jita ko wani guda da sauransu wanda da a jahiliya da ana yi ko kuka ana ta hargowa wayo mu kanmu kaza kaza ana nishi to duk wannan malam yace kar kai haka iyaka ka shedinka kai canka ka nisanci wasadaqati da kai sadakoki inda kuburihim a wurin kaburburransu eh sai kaga mutum ya ɗibe masa ya je ya aje ga kabari wani garin fulawa wani garin masara wani kuɗi ma akwai kaburburan da ma kuɗi ake kai a can inda kabari a aji wani mabukaci ya gani shi ka Allah ya bashi shi ya yi abi ne ya ta ya ce wani gaba gaba to irin musamman misira wa'yan ga abubuwa da saudiya sun fi yawa ƙasashen larabawa wai ga ga talakawa malam suna buƙatar abinci amma ana kwasa abinci ana kai ga kabari wasu alkama wasu dabino abubuwa da yawa sai ce laisat laha dini ayyu maziya wannan sadakar da zaka kai ga kabari ka aje ba ta da ayyu maziya kowace irin daraja dini a cikin addini don musulunci bai san da ita duk abinda musulunci bai san da shi ba ya da wata falala la ta'taqid kada ka kudurta anna anna du'a cewa addu'a bifina'iha ko bifana'iha a farfajiyar makabarta shine inda indal kuburi wato agun makabartu mufaddalun wai wannan addu'a abin fifitawa ce fi shar'ata a cikin shari'a sama ga wurin da ba nan ba karkace to tunda yana da bukata ai bari in je gun kabarin waliyuwa ne ya hi gidana ya fi masallaci na saboda can wuri ne wanda ya yi addu'a ana amsa to ya faɗa maka wannan itikadin kuskure ne ba a ruwaito cewa in kana da bukata wai sai ka je wajen kabari wane ba game da hatta sufaye masu zuwa ziyarta a rauda suna yin wannan zaga mutum ya ajiye bukatoci ne sai ya je gun kabarin annabi sai sannan na wai zai addu'a wai bai hadda ka'aba bata ishe shi ba masallacin garin su ba bai ishe shi ba to kullu haza bid'a kai addu'a inda ka samu kanka sai ce bal ba haka ba za ka yin addu'a gun kabari da sauran abin da ya gabata min talbisi ibilisa eh ya daga cikin rudu na shaidan da yake turawa ga zukatan mutane shi ne talbis allazi wanda wannan aiki huwa bid'atun na farko bid'a ne fi qauli ahli sunnati a cikin zance na malaman sunna sun ba da fatawa cewa wannan abin bid'a ne to don me kai za ka yi bid'a don me za ka yi in ka tashi addu'a roƙi Allah inda kake ko ka je masallacin garinku amma don mi sai ka je wajen kabarin waliwa ne ko shehiwa ne don mi babu hujja fa'iza sadadina zalikal baba mala ce in muka toshe wannan ƙofa ta ɓarna wadda za ta kai zuwa ga shirka allazi kharajat lana ko allazi ƙofan da yake qaba'ihu bid'ati ababin muni na bid'a masu yawa kharajat lana minhu ta wannan kofar sun ka fito gare mu saboda haka duk wata kofa ta bid'a ta wayannan kofofin nan al'amalu na shari'a sai a dinga daukar su ana kai su ba mahallin su ba to sai bid'a ta dinga kunno kai ta wannan kofofin sai a ce a kai sadaka wurin kabari ne ko in za a yi addu'a a je wajen kabari ne to mala ce in muka rufe wannan kofa an ka hana sai ce mala ce fasatantahi suwarun suwarun fuskoki da dama fasatantahi za su hannu mina shirki na shirka ma'ana za su ƙari sura kaza sura kaza ta shirka sura kaza sura kaza ta shirka saboda su ne ƙofofin to an rufe ƙofa akwai damar shiga gida ko ɗaki kaga babu allazi wannan da shirkar da take albalwa babban musiba fil ma'amura a cikin wannan ƙasa ta mu'ammat biha musiba ta game wannan ƙasa ta mu abin rayawa to ai ba ƙasar su ɗaya ta ba har da tamu ba can ɗaya na ba mu ma nan mana da su to sai mali ya ce in mun toshe wannan kofa to albalwa musiba babba allati ammat biha wadda ta game alma'amura wannan ƙasa ta mu abin rayawa ya ce fasatanta yi wallahi zassannu za ta ƙari sai ka nemi shirka ma a ƙasa babu to amma har koyo shi za a bar zari'a za a bar hanya to dole sai an samu masu binta duk sanda ka buɗe ƙofar ɗaki sai an samu wanda ya zo ya shige shi ko baka shiga ba ko ba haka ba ne amma yan an rufewa yan an kashe hanya fa shi kenan to kar a ce a ai abin ba shirka ba ne inda yana kai zuwa ga shirka a rufe shi ko yana kai zuwa ga bidiya sai malam ya ce to an gama magana akan shirka da kafirci sai munafunci Allah ya tsare mu mugun ciwo munafunci bai ba mala ya ce innan nifaƙa haƙiƙan munafunci kabiratun babban zunubi ne ko kabirahu ko to kabirahu babbansa wasa girahu da ƙaraminsa jirmu babban laifi ne da ƙaramin munafunci da babban munafunci mala ya ce duk laifinsu babba ne karkai wasa da shi sai ce fa akbaruhu mafi girmansa shine annifaqul akbar qarinur riddati abokin ridda ne da shi da ridda dai munafunci babawa yace fi asfalid darakati ya khaludu ahluhu ahluhu ma abuta munafunci babba ya khaludu yana mai dawwama fi asfalid darakati a can ƙasan rufe-rufe na wuta إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ka gani Allah ya ce tabbas haƙiƙa munafukai to fi darkil asfali suna can ƙasa ƙasan rufe-rufe shine darak don ƙasa wuta kai darakati to suna can ƙasan rufin na ƙarshe gaba ɗaya na ƙasa su canza a jefa su can ne mazauninsu kuma walanta ji da lahum nasira don kaka yi tsammanin ko suna samun ceto Allah ya ce babu babu ceto duk wanda ya shiga wannan wuri wallahi ba a ceto ne Allah ya tsare mu to malai ce walahu sifatun to shi munafuncin na yana da sifofi sai mu tsaya mu ji su in akwai mai sunan to wallahi ya tuba in kuma babu to mai addu'a Allah ya ƙara tsare mu inda ahalin millati a wurin gumma abuta addini to gashi nan ya ce kufurul ƙulubi kafircewa zukata ma'astiƙamata zahirin tare da daidaita zahiri zahirinsa lahiya launi akwai sunna akwai da'a akwai aƙida akwai komi akwai fi zahir amma zuciyarsa arniya ce akwai su ko to duk wanda adda wannan sifa munafuki ne babba yana cikin addarakatu fil asfali minan ne eh domin irin kafircin su dan ubayu ne irin shi ne eh araiku na gani haka suke da su ake sallafa da su ake aikin haji da su ake jihadi duk wata ibada da ka sani da su ake yi amma arna ne a zukata sifa ta biyu bugudun rasuli ƙin annabi sallallahu alaihi wasallam a bayyane ko ɓoye duk wanda ya ƙi annabi sallallahu alaihi wasallama munafukin ne kuma babban munafunci wanda ya ce ƙarinin ridda ta abokin ridda ne abokan juna ne ba su da bambanci an gane ko saboda haka hukuncin ƙin annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya kiyaye yana da suwar daban-daban akwai sukarsa ko suka shari'arsa ko suka wata ɗabi'a tashi ko rage masa matsayi ko wulaƙanta addininsa kullu haza bugudun lirrasuli na uku wa bugudu hukumin shari'ati da ƙiyayya da wani hukunci na shari'a Allah ya faɗi wani hukunci ko annabi ya faɗi wani hukunci sai ka ji a ranka ba ka son wannan hukunci wannan munafunci ne kuma ko kayan aiki da abin an ta munafiqun tunda baka yadda ba duk abin da Allah ya shar'anta to wajibi ne a yi mi a so shi amma in kayi adawa da shi to kai wa kazaka haka iza'ur rasuli cutar da annabi shi ma munafunci ne babba eh duk wanda ya cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama bi ayi wasilatin ko da wace irin hanya ce to munafiki ne wa kurhuhum da kyamatarsu li'uluwi dinillahi ga ganin addinin Allah ya ɗaukaka fauƙal hamati saman tsololuwar kawunan mutane wai shi ya ga addini ya ɗaukaka sai yana jin abin bai yi ba ai an bar al'adu an koma ga rayuwar ƙauyenci wane ne wane ne wannan munafunci ko ba haka ba asali musulmi ya yi farin ciki da ɗaukakar addini to amma shi munafuki duk sannan musulunci ya ci nasara baƙin ciki yake shi to duk wanda ha gani da wannan sifa munafuki ne babba ba ƙaramin munafunci ba to sai ya ce wa kazaka haka bugudu salihina haka ƙiyayya da mutanen kirki shi ma munafunci ne kama tun daga kan sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina har zuwa na zamanin mutum ne na kirki zahiran wa baɗina amma haka kawai ka aza mai ƙiyayya to kai munafuki ne don addini ya wajabta ma ka so duk wani mutumin ne mutumin kwarai ko ba haka ba ya ayyuha allazina amanu taqullaha wa kunu ma'as cewa ma an kai ka zama tare da su to amma kai adawa kake yi da shi kamar yadda su dan ubai suke ta adawa da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama to kila ba ka so ne ko dan hasada ko dan wata kiyayya ta kabilanci eh wadda wani abu na daban ya kasanan makanka wa nabzuhum ko jifa su da miyagun laƙubba wala ta na ba zubil alƙabi sai a samu wani mugun laƙabi sai a jefa ma bawan Allah da wannan munafanci eh babban munafanci ne a to salihan bayi ba a wasa da su duk wanda kai ka tabbatar da kayi imani mutumin kirki ne barnarsa ba ta bayyana gare ka ba to wajibi ne ka so shi wajibi ka so shi waka zalika haka istihza'uhum bis sunna izgilinsu da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama a karanta mai hadisi sai ka ji ce wannan hukunci ai ƙauyanci ne to wannan munafuki ne munafuki ne tun da ya izgili ga sunna kaga ya lizinta yin izgili ga mai sunnat shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka in sunna ta inganta ta tabbata ba a wasa da ita kafirci ne ba addini ba ne sai ce fahimul adu to masu waɗanda sifofi da sun ka gabata maƙiya Allah ne haƙiƙatan bisa ga haƙiƙa fahazarhum kai kai taka tsantsan da su kamar yadda Allah da kansa ya faɗa humul adu to su ne don duk abokansu ɗan ubayu ne ko da bai zamani da dan ubayu ba to yanzu ya ɗauko riga ta abdullahi dan ubayu ya samu kansa eh tare suke dama al'ibratu bil haqa'iq ba suna ake la'akari da shi ba haƙiƙa aƙida dan ubayu kake akan ta ko yaya ko ta sayyidina abubakar shine kawai ma'auni balhum alal islami sharru baliyatin kai waɗanga mutane munafukai kenan sharru baliyatin su ne mafi sharrin bala'i ko musiba alal islami akan musulunci musulunci bai karuwa da su sai dai cutuwa da su ba su da wani amfani a musulunci sai dai cutar da musulunci gara ma rasa su ya fi alkhairi ga musulunci munafuki ba gara da a ce wasa ba ta haife shi ba bai da wani amfani ba shi da gani don ko addini an gate da shi kissa zai yi can shi ne ce ma za dukun illa kabala to ha gani ma kharaju ko lau kharaju ma za dukun ma za du fikum illa kabala lau kharaju fikum ma za dukun illa kabala to haka ne to gara ma su yi zaman su yafi in za a je jihadi to gara kasu zo don sun tahi barna za su kara muku ba menene ba alheri ba to har yanzu akwai ire-irensu wani da zuwa ne wa'azi gara ma bai ba don gara ya zama ne wani da ya zo karatu makaranta gara ma bai zo ba gara ma shi zaman ne ne ya fi ya fi sauki shi yasa wallahi mu yi takazantsan da munafunci in kan rayu kan mutu baka shiga layin munafukai ba kayi arziki don munafunci ya fi haɗari bisa ga shirka don azaba su abu jahal ba ta kai azaba wa'annan mutanen da muke magana ba eh ba ta kai ba su abu jahal suna sama-sama su fir'auna su waɗanga su ne ƙarshe gaba ɗaya su ne last su ne aji na ƙarshe babu wasu ƙasa gare su babu duk su fir'auna su abu jihar su har shaidan ma duk sama-sama suke ka ko ga iyakar barna nan ko to Allah ya taimaka to shi yasa in an fahimci mutum munafuki ne to in za ana aikin addini ma a hutar da shi yayi za a zauna lahiya don rashin fita ta ya fi alkhairi da fitar shi saboda in ya tafi wala Allah kalmin a dawo da wa'azin nan ko jihadin nan ya kulla wani munafunci sai ya zo ya iskuwa ne ce aiwa ne bai son ka aiwa ne ya ce maka ya je ya samu wancan aiwa ne ya ce ka aiwa ne da ya wa'azi da kai yake aiwa ne ya ce baka san karatu ba kaga ko da za a dawo ya haɗa gaba bainal musulmina malam wane bai son wane malam wane bai son wane kuma saboda shi to da Allah inda bai tai ba ana samun haka to shi yasa an fahimci mutum munafiki ne a taka mai biri a hissai daga cikin da'irar mutanen kwarai da in kun bar shi barna zai waɗanda ma an masu kirki lalata su zai kai Allah ya tausaya mana sai ce to yanzu zai bayani akan hukuncin mu'amala da su da kai da ba munafuki ba sai ce huzhum ka riƙi hukuncin su bai zahirihim da abin da sun ka bayyana wa amma sirruhum amma abin da sun ka ɓoye baka gani ba fa mufawwadun lillahi abin jinginawa ne ga Allah duna ƙaridati in dai ba a samu wata ƙarina wadda ta bayyana ta fito a fili ba shi yasa haga annabi sallallahu alaihi wasallama bai yaƙi su abdullahi dan ubayyu ba saboda matsalar munafiki shi sharrinsa in kuna tare bai taɓa nuna ma matsala ba ka taɓa ganewa sai in ya koma gefe ko kuma a bakinsa yana faɗin khilafa mafi kalbi ka fahimta ai ai mutanen kirki haki ka shakawa ne kaza kaza zuciyar shi na cewa ƙarya ne shi yana faɗa zuciyarsa na ƙaryatawa zaka ga gani kuma ya zo ya be ka bayan ya koma wajen wani kuma sai a ɗauko ka a faifai a aji a yi ta sassaƙa a yi ma kaca-kaca kuma in ya haɗu da kai sai ya ce ai to shi yasa in ka san mutum munafuki ne ka raba gari da shi saboda kada goba ce ta shahe ka sannan zai hada ka fada da yan uwanka musamman in kana da dukiya da sauransu to shi yasa ga malaman Allah magabata ba su cika waye hulɗa da mutane ba iyakar su ba da karatu sai lalura da ta zalla budda saboda mugun ciwo ne a duniya da shi da hasara ba ciwon da addaba la'i kamar su wahalar warkewa gare su zai wahala mutum ya kamu da ciwon hasara ko munafunci ya warke zai wahala ka taɓa jin an ce ga munafukin da ya tuba zamanin annabi to cikin kafirai ba an samu yadda sun ka musulunta ko babu to yahudawa ha mutum nawa yan musulunta cikinsu za ga abin a kirga ne ga yatsu ba su da yawa saboda hasada to shi yasa in ka kubuta daga wa'anga cututtuka guda biyu ka yi sa'a ka waye gari ba ka hasada kowa ka waye gari zuciya ka ba munafunci to shi yasa dole mu'amalar da za ka yi mai da shi ta zahiri kai a wurinka musulmi ne fi zahir amma hakikatan arni saboda ka za ka yi mu'amala da shi ta zahiri ka ɗauka cewa shi musulmi ne in tun da shi ya bayyana shi ko musulunci bai kallafa maka ka yi aiki da abin da abbaɗin ne ba kai ta tone-tone wannan shi ne babban munafunci yanzu za a yi bayani akan karabi wanda shi ana nan musulmi amma dai babbaku kuma hanya ce wadda za ta kai ka zuwa ga babban shi karamin sai ce wa sagiruhu kadhibul hadithi wa ghadruhum ahadan wa ikhlasul wa'udi bi khudu'atin wa bi khada'ati wa sagiruhu karamin munafunci kadhibul hadith ƙaryar labari duk wanda haga yana ƙarya ga labarin da yake ba mutane to yana da munafunci ƙarami amma shi ma kaji can harko ya ce maka jurumin babban laifi ne na zaka ji an ce karami ne a to ai yawowa bari in dan hesa ta wata kunu min ba'dihi aman salihin to sai a dan tuba shikenan a nemi istighfari ga Allah hmm saboda haka ƙarya munafunci ko ba haka ba daga cikin ƙarya ka faɗi abinda ba haka ba ko abin da ba a yi baka ce an yi abin da ba ka yi baka ce ka yi abin da ba kada ka ce kana da kai ba malami ba ne ka ce malami kake akwai karya ta baki akwai karya ta lisanul hali to haka wanda ya naɗa maka ne rawanin malanta ya sa hulan malanta kuma shi ba malami ba ne to makaryaci ne munafuki ne wa gadruhum ahadan da walwalewar yarjejeniyarsu an zauna an yarjejeniya da shi an yi ittifaki wani mu haɗu a kan kaza ka aminta na aminta ni ma na aminta amma sai ya koma daga baya sai ya walwale wannan yarjejeniya munafunci ne ƙwarai al-musulmuna ala shurutihim da shi yasa yanzu in kalla da ɗallabul ilmi za ka iya cewa akwai munafunci a zauna a yi ittifaƙi da kai a yi yarjejeniya kasa hannu wani lokaci har da rantse-rantse amma daga baya sai kaga an yi mi ana samu ko ba a samu to munafunci ne kuma mai shi in bai gyara ba yana iya zuwa ga wancan babba wa ikhlaful wu'udi ko saba alƙawalla ya ɗo alƙawali bai cikawa ya ce zai zo rana kaza bai zo ba ya ce zai baka kyauta kaza bai zo ba ya ce zai yi kaza bai saba alƙawali an ce duk wata ya bada naira dubu biyu bai bada da ku malam yake munafunci ne magana ta gaskiya dole magaya maka mu gaskiya kanmu muke wa karatu ba wasu ko ba alkawali an ka ɗauka ba duk wanda auren ga yaɗo alkawali zai bada ni kuma na ɗo alkawalin zan zo in yi karatu to in ban zo ba na yi munafunci kai da kacce za ka bayar za ka ba da dubu biyu za ka zo a yi karatu ba ka zo ba munafunci ka yi don ka saba alkawali abu guda zai shiga ka kawo uzuri na shari'a wanda shari'a ta yadda da shi ba mu ba shari'a ɗaya za ta iya ma uzuri mu ba mu ba in uzuri na wurin shari'a wannan sai a koma layin shari'a a lalaba eh tamrid ma huwa tamrid na'am na'am eh ba karɓaɓɓe ba ne in dai akwai wanda zai yi jinyar ba shi ba amma in ba wanda zai yi sai shi uzuri ne to ba uzuri ba ne amma in akwai wanda zai yi jinya min gairika to ba ka da uzurin da za ka saba alkawari to kaga sai a gyara allah ya gyara to shi ne ce bi khada'ati tare da yaudara me yasa an ka siffanta shi da yaudara farko ka ɗau alƙawali ko ka yadda amma kuma lokaci ya yi ka saba yaudara ta shiga ko ba ta shiga ba can da ka faɗa an baka amana ko ba a baka ba an baka amana sai ka yi ne sai ka canye da shi yasa tun farko in ba ka iya abu ka ɗauka na ba ta gane in haka ɗauka baka cika ba to ka abin wannan duka yana fassara mana hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam alamomin munafunci ce guda uku ne wata riwaya guda hudu akwai ƙarya da ya fara ambata akwai saba alkawali in yayi alkawali in an ba shi amana ya canyi to wannan duka annifaƙo ne al'amali munafunci ne ƙarami la'akari da wancan amma mai shi zai iya taɓawuri ya koma zuwa ga wancan babban so da haka duk alƙawalin da kasan ka ɗoka hawi yi ƙoƙari ka cika shi duk sanda za ka yi magana ya ƙoƙari ka faɗi gaskiya in an yarjejeniya shi al'ahadu shi ne alkawali bai na tarafai ne suwa ne ku saurara mana suwa ne sun aminta suwa ne ma sun aminta sai aka samu yarjejeniya shi ake kira da al'ahadu yawwa sai guda ya koma ya kwance wannan yarjejeniyar da an kai ko dai ta ya ƙulla mata makirci ko ya ƙulla mata sharri ko ya watsa asirin abin da aka yi zuwa ga maƙiyan abin duk wannan gadara ce gadarun ne na fatar an gane al'asuru abin da aka haɗu aka ittifaƙi to dole kowa ya kiyaye shi eh dole kowa ya kiyaye shi ne wa'iza ahada gadara in ya kulle rijejeniya da shi da wani sai shi yaudara wata mallukun lizalimina da fadanci ga azalumai shi ma munafunci ne ko ba haka ba ne tunda Allah ya ce wala tarkanu lallazina zalam to sai ka koma ba fadan azalumi kamar ka yarda da zaluncin da yake yi shi ne a tamallu eh sai shi hezga mu ya te shi ce wani tun da Allah ya ce ka ai rukuni zuwa gare su to kaga don me da za ka to shi yasa asalan ba a hulɗa da azalimi in ta bayyana mutum azalimi na ba a yi hulɗa da shi karkata zuwa gare to munafanci ne abinda ake nufi da fadanci shine ka dinka gaya mai maganganu waɗanda za su faranta mai rai don kwaɗayin abin da a hannun shi kuma kai babu ruwanka da taɓar gazar da yake shi je can shi a bice lakum dinukum waliyadi haka ka fassara dai duniya ta yi kyau ko da lahira za ta lalace babu ruwanka wa kadhalikum haka kuma fujuruhum fajircinsu inda da husumati lokacin da husuma ta tsananta tsakaninsa da wani sai ya fajirci shi ne wa iza khasama fajara bisan da ya husuma da abokinsa eh sai kaga ya yi fajirci shi ne a kira kila sulhu ake bukata ce ina aini na rufe da wani sai kiyama haza fujurun fujurun tunda Allah ya ce wa sulhu khairu to don me za ka ce kai kai da wani dai kenan sai illa ma sha Allah wannan nau'i ne na fujuru an fahimci wannan ko yawwa ko kuma kayi husuma da wani ka kai shi wurin alkali ka biya kuɗi don ɗaya a baka gaskiya a cuci wancan shi ma nau'i ne na kai ba wai gaskiya a kai dai ya za a yi a kaskanta wancan shi ka samu gaba bal warre yawo kai ba haka ba har da yin abu don mutane su san kana yi na addini shi ma munafunci ka yi karatu don a san cewa kai mai karatu ne ka yi wa'azi don a san cewa kana da ilimi ko ka iya wa'azi tsoriye ne kazalika haka a tasmi'u jiyarwa jiyarwa shine ka yi abu kowa bai ji kaya ba zai ka zo kana labarta wa mutane ai jiya hizo ashirin na sauki da kiyamun laili ko babu su to kaga za ta sami'u can yayi abi ne tsakani ne da Allah kuma ya zo yana gaya mutane halan ba bauta kai ba ai bauta ka yi ko kuma hizo biyan na sauke a raka a guda ko mun kwana muna sallah ai ni je mai kwana ba mai ƙurani ina ga lokacin kwana to kullu ha za ta simi'un to shi ne nabi ya ce man yura'i yura'i allahu bi man samma a samma allahu bi duk wanda ke jiyarwa ya yi abu don mutane su jiyar Allah zai jiyar da mutane abu ko dan duniya ko kiyama ala khilafil ulama in ko mutane sun ji ba shi an manufa ta ba to bai da wata lada in kuma sun bi ya kai a gani to sai Allah ya tona mai asiri kowa ya ga abu sai ya zalla da ta lalace kuma ga zunubi sai ce min ausafihi to haka riya da attasmi suna daga cikin sifofin munafunci wa khiyanatul li amanati ko yaudara ga amana a baka haƙƙin marayu ka canye eh ko a baka yaran mutane ka koya musu addini sai ka koya musu shiririta madadin ka ba su tarbiyya sai ka lalata musu tarbiyya kullu hadha khiyana koya musu ilimi amma sai ka koya musu jahilci ko dai zan baka da ilimin ko da abu na daban to dai kayana ce ko ka tara ɗalibai an ce ka koya musu sai ka dawo kana soyayya da su yan mata to dai kayana ne to sai mala ya ce tarkul jihadi da barin jihadi saboda Allah jihadi sai ka ji wani ya ce wallahi ni ko yanzu za a cewa ai jihadi ban zuwa to ha za ni faƙul ni wallahi ko an kira yaƙi ban zuwa ko shugaba ya ko kira yaƙi ban zuwa to munafiki ne wa tarku hadisin bihi da kuma barin kunsa ma zuciya son jihadi shi ma munafunci ne sau da haka munafiki shine kwata-kwata baya bujirowa da yaƙi a zuciyarsa amma musulmin kirki to ya samu rai ne niyyar jihadi duk sanda yaƙin ya auku zai yi zai shiga ai tare da shi aidan kuma wa bugudul kalbi da ƙin zuciya ba da suhubati ga wasu daga cikin sahabban manzon Allah to shi ma munafunci ne sai ka ji wai ga wani abokin annabi wai ba ka san shi to wannan munafunci ne in dukkan su abba ka su to kayi ridda amma in wani sashe ne ka ware ka ce ba ka son shi to sun ce in dai ba abubakar ba ne to munafuki kake amma yan abubakar ne ka kafurta tunda shi ƙur'ani ya nassanta sahaban takassa iz ya kulu da sahibi duk malaman tafsiri sun yi ijima'i duka kan cewa abubakar ake nufi to saboda wannan aya in ka ki abubakar ko ka ce ba sahabi ba ne ka bar musulunci amma sauran sahaba ɗaiɗaiku to wannan munafunci ne mutum ba zai fita daga musulunci ba amma jimillarsu ka yi arawa da su to ka yi ridda eh saboda radiyallahu anhu wa radu anhu to wannan shi ne wannan waƙidul islami abubuwan da ke walwale musulunci mutum na musulmi amma sai ya dawo kafiri to akwai su mala ya ce mujmalatun abin dunkulewa ne lada ahalil huda gun ma'abuta shirya su ne ahalus sunna majmu'atun abin tarawa ne fi asharati cikin abubuwa guda goma duk musulmin da ya aikata ɗaya daga cikin goma ɗin nan musulunci ne ya walwale da kasan fitsari na walwala a rola to kaga magana cewa wai mai sallah ko musulmi bai kafurta magana banza ce fal awwal naqibi na farko ashirkul kabiru ashirkul kabiru shirka babba wa qadima ba bayanin sa ya riga ya gabata ba sai an sake ba wa kazattikhazul abdi ayya wasaqati haka nan bawa ya rike wani tsani kowane irin tsani ne ya da uhumu da zai dinga kiran waɗannan tsanonin da sunan wai waliyai ne ko annabawa ko mala'iku ko aljannu au yastage su bihim ko yana neman agajinsu iza hallat bihi idan ta sauka gare shi fi dahari a cikin zamani ayyatu kurbati kowane irin musiba ya sauke shi sai kaga ya sauka gare shi madadin ya kira Allah sai ka je yana shehu shehu shehu ba da kaza shehu ba da kaza wali wani ba da kaza to wannan ya walwala musuluncinsa don cewa an kai a kira Allah eh shi kuma sai ya laɓe yana kiran ko mala'ika ko annabi ko wali to in shekara arba'in ya yana musulunci musuluncin ya walwali dama kulla shi an kai duk abin da aka kulla yana walwalwa to shi ne a wayar tage su bihim ko ya dinga neman agaji da waɗannan tsanonin da yasa wai wai su ne za su sada shi da Allah yaji an ce wai kai wai kai baka kai matsayin da wai za ka roƙon Allah ba wai baka da wannan matsayi eh sai dai ka irin na kafirai ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa wai muridi in dai bai usuli ba to sai dai hilabe ga wali eh shi wali shi ke magana da Allah shi kuma muridi shi dinga magana da wali in yana da bukata wali zai faɗa ma in ya shiga bala'i ya faɗa ma wali shi kuma wali shi ka magana da Allah kaga kwata-kwata shi muridi an raba shi da Allah to wannan na ne musulunci ya walwale in yayi wasuli a in yayi wasuli wannan shi kenan shi zai ci gashin kansa zai dinga magana da Allah direct duk sanda ya ga dama shi ba zai laɓe ga wani ba tunda ya riga ya yi fana'i ya ƙare cikin Allah cikin zatin Allah ya narki to shi ne usuli Allah ya sawara to sai ya ce wallahi na rantse da Allah ma bainal ibadi bai zamo tsakanin bayi ba wa rabbihim da ubangijinsu ya ce ai ina nufin fi du'a'in wajen addu'a hajibun wani shamaki ai khaliqati ina nufin wai wata halitta babu wata halitta ko wani shamaki da za a ce wai shine ya tare bawa tsakaninsa da ubangijinsa babu shi ta yadda wai za a cewa shi wannan bawa bai da matsayin da zai iya faɗa ma Allah buƙatarsa saboda wai ga wani can ya tare shi daga Allah malai ce wala babu wannan shiririta ne eh ba shamaki tsakanin bawa da Allah da ka tashi ɗai faɗa ma Allah shi na jinka karka isko waliyin kowa karka kira waliyin kowa karka kira annabawa karka kira mala'iku ga yama Allah ba shamaki tsakanin bawa da Allah babu inda na addu'a ne ko roƙo ba masu sufaye sun ce a muridi shi ya kira shehu muddin bai wasuli ba afdaluhu falalolin Allah kad futtihat abwabuha haƙiƙa an bubbuɗe ƙofofinsu ga kowa fas'al ka roƙi Allah mubasharatan kai tsaye biduni wasaqati ba tare da ka sanya wani tsani ba tsakaninka da Allah balala Allah bude take kofa ta bude take da ka tashi ɗaya ga yama Allah karka kudurta cewa a ai ai ko cikin mutane akwai masu irin wannan aƙida mai ganin shi wai Allah bai saurare ni sai ya je wajen malami ya bashi kuɗi ya mai addu'a wai shi a mana ai addu'a sai ku ku kun ga san makamar zare wai shi bai zari ba wannan duka jahilci ne yi wa kanka ba laifi ba ne sai ka ba malami kuɗi ya ƙara ma amma kakka dogara kan cewa wai kai wai ba ka da matsayin da za ka faɗa ma Allah buƙatar ka karka yi wannan karka sa ma ƙwaƙwalwarka wannan tunani a ka ji a ranka yadda malami zai yi addu'a ansa kai ma in kai za ka ansa ikhlasi ake bukata har nema in yi addu'a Allah na iya amsa addu'arsa dubale kai da an musulmi ita addu'a babban abin da take so lokacin yin ta ikhlas da ina ba to so tari za ka ga duk wanda ya yi ta Allah karɓa yake yi ba ta da alaƙa da kai musulmi ne ko arni wani lokaci ma arne ma sai ya addu'a a coci a saukan mai ijaba kai kana can masallaci eh sujjadan waƙiya ma amma Allah bai saurare ka ba ga wani can arne a coci fa mai kiran Allah uku su to dai wasu su gane wannan ba illa dai ana buƙatar shi mai addu'a ana buƙatar ya zama kamili da sauransu wannan min alamati yana daga cikin alamomin da in an yi addu'an nan take Allah zai amsa amma abin da an kai kula da shi lokacin addu'a a samu ikhilasi sannan a samu hudurul kalbi to sai mala ya ce hatta har wa in kasurat zunubuka kai ko da zunubanka sun yawa ya fata ya kai saurayi karka ji tsoro gaya ma Allah karka ji kai wai ni ko Allah na saurare na na yi ka sassaɓa fa eh karka damu da wannan fallahu haƙiƙa Allah ya gafiruha zai gafarta maka zunuban nan bi azmati taubati tare da tuba wadda take mai ƙarfi in dai tubarka tana da ƙarfi to Allah na amsa addu'arka fahuwal ƙaribu Allah shi ne makusanci yujibu da'awata man da'a yana amsa addu'ar wanda ya kira shi min gairi wasiɓatin ba tare da wani tsani ba binaili igasati tare da samun agajin da yake nema daga Allah Allah yana nan kusa ga bayansa wajibu da'watar da'i idza da'a to kaga alƙawali yayi in dai an shi bawa yayi addu'a Allah zai amsa to abinda ake so dai kai addu'a Allah zai biya baka bukatarka baban ga yake karewa shi a'a dole sai wata daura na ya kamata ku kwana saboda mu samu mu karasa saura insha Allah sai mu tsaya baiti na ɗari uku da goma insha Allah wani darasin sai a tashi baiti na ɗari uku da ashirin ɗaya da sha ɗai laisal mala'ikatul kiramu walambiya wal'auliya wasa idan bi ijabati wannan babu yana da mahimmanci sosai ana samun kilasi ciki da sauran abubuwa akwai tambaya na mai aje wani littafi wa alaikun salam na'am mm. to ai ba ka ce ma wani kafirin kafiri dole sai kana da nasi kamar yadda ya gabata sai a tambaye su me dalili da kunka cewa ne kafiri ne to a koyaushe gyaran da nake son su ahalis sunna su ɗauka a damu da kafirta aiki bayanin aiki kafirci ne ba wai mai aiki ba ina fatar an gane kawai da ka zo wanda ya aiki kaza ko aƙida kaza ko cikin littafin wani akwai kaza kafirci ne sai ka kawo dalili bacci za ka yi yan kaza kafirai ba ne yan kaza kafirai ba ne ka fahimci wannan ya za ya tajo ila dalilin to su kuma da sun ka ce a'a wani maƙiyin annabi ne to sai su kawo dalili tunda ƙiyayya ga annabi tana da suwar tana da mazahir sai su kawo dalili in sun faɗa haka abin yake masu hankali sun sani in ƙarya sun kai ƙage sun kai masu hankali kuma sun sani in an je lahira Allah shi zai hukunci to har koyaushe in kana da awa damu da bayanin aiki kaza kafirci ne karka damu da ambaton wane da wane da wane da wane haza ya tajo ila iqamatul hujja in ma dan dariƙa ne akwai buƙatar sai ka zauna da shi ka yaye mai shubha ka yi masa iqamatul hujja sannan in ya bayyana gare ka sharuɗa sun cika sai ka aza mai kaulasa amma baka zauna da mutum ba eh baka ja mai ayoyi da hadisai baka walwale mai shubuhar da ke cikin kwakwalwati wadda miyagun malamai sun ka samai ba to ba za ka kafurta shi ba ka fahimta ne su to kaga abin yana da sauki ko yana da sauki da yawa daga cikin yan bid'a shubuha ce suke akanta don ba karatu sahihi ake ba su ba musamman abin da ya shafi alkur'ani da sunna da aƙida ba a yi musu karatu na mai tsafta galibi ana karantar da su fiƙihu luga da sauran ulumin luga sai har da ƙur'ani wasu daga cikinsu shi na suke yi za ka yanka koma layin hadisi za ka ga tsirara suke in an koma layin shari'a fiƙihu ma ba su cika karatun fiƙihu ba wasu daga cikinsu to shi yasa da ya ka samu mutum faƙihi a ɗariƙa ka same shi yana irin wannan taɓar gazar bai ba zai yi ba ka fahimta yi to ko da mutum malami ne daga cikinsu ko da ka gan shi babba ne akwai buƙata a yi mai iƙamatul hujja a zauna da shi ya kawo shubuhi ne a walwale in an walwale cije to sai a ɗora mai kaulasa tunda akasarinsu za ka ga akan shubuhat suke duk abin da za su kawo za ka ga shubha ce ba dalili ba ne to su kuma ahalis suna zafin kai ya yi musu yawa da gaggawa da rashin bin abu bisa ƙa'ida kuma kowa magana yake yi su alayansu za ka gaba kowa ke magana ba suna da tsari muna hulɗa da su za ka ga in matsala ta taso ba kowa ke magana ba mu kuma kowa zai shige cikin gida ne ya halba abin da ya ka halba ya faɗi abin da yake so ai an ce mara aminkun munkaran faligayyo kuma abin da yake faɗi munkari ne to ana gusar da munkari da munkari eh so wannan ita muke fama da ita in abu ya taso koji ne kai to ka kira wanda kake ganin ya hika a haliya sai a bashi sharawa ne ku yi magana kan kaza mu ba mu yin hakan amma su za a ga abu ya taso sai a samu wani shahi sai a ce shi ɗaya zai magana kuma da ya yi magana ba mai magana eh to mu kai kana magana kwa wani na saurare dan uwanka sai shi ma raddi shi ma wani ya mai raddi haka yana ake ana ta abin ba mu da tsari ya abu ya taso kawai a samu ahalul ilmi waɗanda suka cancanta ahalut ta haƙiƙa sai su yi bayanin matsala shi kenan kowa ya kama kai ribi lokacin korona da ta zo kowa magana shi kowa masallacinsa sai shi bayyana abin da yake so ko daidai na ko ba daidai ba ne to wannan ita ce matsalar mu so da haka harkar kafurtawa ko bid'antarwa duk wanda ba malami ba kashe sa kai ne cikin wannan abu matsayinka na ɗalibi in ka zo wa'azi karanto matsala ko aƙida da hadisai ka yi bayani ka gudu amma bayanin hukunta su wane da wane wannan aiki ne na malamai to yana da kyau mu ahli sunna mu san da wannan dalibi bai da ahaliya ta cewa wani dan bid'a ne bai da dan bai ma gama sanin abin da bid'a ba eh so to yana da kyau mu gyara wannan usulubi in mun je da'awa ko kudubobi ko karantarwa da sauransu yayin ce ka kafirta wani ka ce ni ba malami nake ba malamai suke kafirtawa mu dai muna karanta abin da a cikin littafi mu yi bayani maganar hukunci akan su wane da wane alal ayan wannan aiki ne na malamai kenan ka huta eh to amma yanzu da wani yayi abu sai ka gade kowa ya kafirta shi kai Allah ya sawaka ko wata tambaya to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh